الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa cikin littafin tanasuqud durar na Imam Suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin tare da kuma ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar mun tsaya eh karshen suratul anbiya za mu tashi ne a farkon suratul hajj muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya suratul hajji an gane ko an samu suna suratul hajji saboda kalma ta alhajji ta zo hajjin annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim wa'addin fin nasi bil hajji ya tuka rijala an gane ko yawwa to sannan kuma an yi saɓani a kanta dama akwai surorin da an kai ittifaki makiya ne ko kuma ko da an yi saɓanin to saɓanin bai da ƙarfi kasancewa su makiya ko madaniya amma ita suratul hajji saɓani cikin yana da ƙarfi wasu malamai sun ce makiya ce wasu sun ce madaniya ce an gane ko to in muka duba kasancewar ta makkiya galibi suna hankalta ma kamar ayoyin da ke fara da ya ayyuhan nasu wannan kuma ba hujja bace domin akwai surorin da madaniya ne muttafaqun alaihi kuma suna da ya ayyuhan nasu kamar bakara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum amma dai akwai ayoyi na tauhidi galibi zaka iske makkiya ne kamar yanzu misali ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim galibin irin waɗannan ayoyin na tauhidi da bayanin tauhidi suna cikin wato abin nan suna cikin surori makkiya to amma kuma akwai abubuwan da suke nuna madaniya ce kamar hadha ne khasma ne ikhtasamu fi rabbihim sabkata ne yakin badar to in kuma yakin badar ne to kuma yakin badar ai madani dalili dalili kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ina fata an fahimce da kuma udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an zalunce su to izini kuma da yaki ba a yi shi a makka ba kidan sai zaman to akwai ayat makkiya a cikin ta akwai ayat madaniya to irin wannan malamai suna ɗauka wasu salo ne daban-daban wasu kalli to a lissafa ayoyin idan ayoyin da suka fi yawa madaniya ne a ce mata madaniya idan kuma ayoyin da suka fi yawa makkiya ne sai a ɗauke ta makkiya in sun zo daidai kenan ta koma makkiya madaniya ban sani ko mun fahimta ba ko kuma daga cikin hanyoyin da ake bi na wato samun mafita kenan ko a yi aljam'u ko a yi attarjih aljam'u shine a cire ayoyin da suke madaniya a ce su madaniya ne waɗanda suke makiya kuma a cire su a ce makiya ne ban sani ko mun fahimta ba daga ciki kuma in muka duba cikin littafin at-tahrir fi ulumil qur'an ba at-tahrir wa tanwir ba na ibnu ashur akwai at-tahrir fi ulum al-qur'an na ustaz dr musa'id at-tayyar sannan kuma yana da at-tahrir fi usul at-tafsir wannan littafai suna da muhimmanci kwarai da gaske na ustaz dr musa'id at-tayyar an gane ko cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an shi ustaz dr musa'id at-tayyar yake cewa magabata suna kawowar aqwal kusan guda uku game da makki da madani an gane ko shine surorin da suke farawa da ya ayyuhal ladina amanu a ɗauke su madaniya ya ayyuhan nas a ɗauke su makkiya wannan ra'ayin yana da rauni kwarai da gaske saboda mun kawo wasu surori madaniya ne bittifaq mu suna da ya ayyuhan nas kamar nisa'i ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida amma wasu ka ce a hankalta ma lokaci shine cewa dukkan surorin da sun ka sabka kafin hijira sai a ɗauke su makkiya waɗanda sun ka sabka bayan hijira ko da a makka sun kasabka a ɗauke su madaniya bi itibarin zaman saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira kaga kamar al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sabka a arafa amma kuma sai a ɗauke su madaniya bi itibarin zaman saboda bayan hijira ne wasu kace a ɗauki makan shine cewa waɗanda sun kasabka a makka a hankalta ma wuri waɗanda sun kasabka a madina a ɗauke su madaniya kuma ba dole ba sai cikin garin madina kamar abin da ya zama kusa da makka ya zama makki abin wanda ya zama kusa da madina ya zama madani misali kamar ayoyin da sun kasauka a yakin tabuka misali ko bisa hanya ne tun da tabuka ta kusa da madina bisa ga makka mun gane wannan amma yace kada a ɗauki wani ra'ayi a yi mi a yi aljam'u yanzu misali al yawma akmaltu lakum dinakum makkiya ce bi itibaril makan saboda arafa ta yi kusa da makka madaniyatun ne bi itibaril zaman li annaha nazalat ba'da al hijra hijratu nabi sallallahu alaihi wasallam haka wani littafi yana da kyau kwarai da gaske to na san dai yanzu dai mun dan samu abin da mun ka samu cikin wannan mas'ala sannan ibnul jauzi ba ibnul qayyimul jauziya ba ibnul jauzi ya faɗa a cikin littafinsa tafsirinsa zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa wahiya min a'ajibi suwaril qur'an ita suratul hajj tana daga cikin surori masu ban mamaki a cikin alqur'ani yace bi anna fiha saboda cikinta akwai makkiyatun ko bi anna fiha eh, makkiya makkiyata ya kamata a ce saboda akwai ayoyi makkiya an gane ko wa madaniyan kuma akwai madani kenan kaga biyu sun haɗu kuma ba ita kadai da wannan ba suratul shu'ara tana da irin wannan karshe karshen ta madaniya farkon ta kuma makki ne mafi yawancin ayoyin ta makkiya ne mun gane wannan daga hal unabbiukum alaman tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadibun wa shu'ara kaga zancin shu'ara ya zo ne a madina kamar yadda malamai suke faɗa kenan tun da can aka samu shu'ara da suke kariya akwai sabani dai kan mas'ala din ala ayyati hal cikin ta akwai makki akwai madani ita suratul hajji wa hadariyan akwai hadari hadari kamar wanda ya sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida kenan bai yi balaguro ba wa safariyan akwai kuma na safar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan balaguro yace wa harbiyan akwai ayoyin zancen yaki wadina lil ladina yuqataluna bi annahum dhulim shi ne harabiyan wasilmiyan akwai kuma ayoyin sulhu a cikinta wanda suke nuna ana iya ayi sulhu yace walailiyan akwai wanda sun ka sauka da daddare ayoyin da suka sauka da daddare wa nahariyan akwai wanda sun ka sauka da rana wa nasikhan cikinta akwai nasikh ayoyin ta wanda sun ka shafe wadansu ayoyi bi itibar al mutaqaddimin ko al mutaakhirin ban san abin da yake nufi ba amma dai in an dauke shi bi itibar al mutaqaddimin awsa kenan tana akwai am wal khas akwai mutlaq wal muqayyad akwai kuma an nasikh wal mansukh wajen almutaakhirin kamar da su nan dai suka dauke shi wajen shafe hukumce hukumci wa mansukhan akwai wanda an shafe shi an gane ko kenan dai ta hada nau'uka daban-daban na alqur'ani mai son ya gane waɗannan mustalahat sai kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ko kuma manya-manyan littattafan ulumul qur'an da suka yi bayanin irin waɗannan mas'aloli mun gane ko kuma kana iya diba tafsiri na ibnu atiyya da at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama dan ka ƙara ganin bayani da kuma sauran littattafan tafsiri wallahu ta'ala a'lam adadin ayoyin suratul hajji ayoyi ne saba'in da takwas babu saɓani a wajen masu ƙididdiga ayoyi muna ganewa ko to in kuma an samu saɓanin to mu dai ba mu kai gare shi ba sannan adadin haruffanta tana da haruffa dubu biyar da ɗari ɗaya da tis'in da shida dubu biyar da ɗari ɗaya da tis'in da shida sannan adadin kuma kalimominta tana da kalima dubu ɗai da ɗari biyu da saba'in da tara ina fata an fahimci ni ba a sawa harufa ciki kuma da fi irin su fi da ila sannan kuma a cikin ayatul mutashabihatul alfawd الدكتور عبد الله الطيار ما مساعد الطيار ما عبد الله الطيار ياتي فيها ناسخ ومنسوخ كما يد ابن الجوزي ya faɗi wannan akwai nasikh wanda ya shafe hukuncin waɗansu ayoyi wa mansukhun akwai wanda kuma an shafe shi at-tartibul mushafi a cikin tartibin alqur'ani ita ce sura ta 22 in an dauko daga fatiha at-tartibun nuzuli a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ya kawo ta sura ta 105 da sauka sannan abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya kawo ta sura ta 103 nazalat sun kace ba'da shura ta sabka bayan suratu shura wa qabla suratul munafiqina kafin sabka suratul munafiqin ina fata an fahimci ni amma a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo ta ta sabka ne wato ba'da nuh kenan bayan suratu nuh ba ba'da shura ba wa qabla almunafiqin kenan ce qabla almunafiqin nan an yi ittifaki kenan ko an samu dacewa to wannan shi dai ne abin da zamu iya faɗa a game da abin da ya shafi ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar a takaice idan muka zo cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace aqulu zan ce wajhu ittisaliha fuska ko kuma sababi ko dalili ta dace wata ko haduwarta bi suratul anbiya da suratul anbiya annahu cewa shi Allah khatamaha ya karkare suratul hajj bi wasfi sa'a an gane ko suratul anbiya kenan bi wasfi sa'a da sifanta qiyama fi qawlihi waqtaraba alwa'du alhaq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru وافتتح هذه بذلك سيبوء وانا اتما دشي إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أنغاني كو شيني أبن إمام السيوطي يكاو إلا فتا أنفهم شيني تو kenan dai almuhimmu dai zancen kiyama ne tunda da waqta rabal wa'dul haqq yana tare da ayoyi duka masu zancen kiyama إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن فتا أنفهم شيء كو كما ما دوكي قال رب احكم بالحق in gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hukunci da gaskiya to wani lokacin ne za a yi hukunci Allah zai musu hukunci ne ranar tashin alkiyama inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah sai zaman to ga munasaba ta fi fitowa a fili ko kuma mu ce a'a tun daga waqtar wal wa'dul haqq har zuwa nan duk dai an yi zancen kiyama wallahu ta'ala a'lam wannan shi dai ne abinda wato ya bayyana idan muka je sura ta gaba a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya za mu zo cikin suratu al-mu'minun suratul mu'minun an gane ko ba a ce mata suratul mu'minina ba mai jin larabci ya kamata ce suratul mu'minin domin mudafun ne mudafun ilayhi to haka suka rubuta ta to in an ka zo wannan kana da dama biyu in kai aiki da nahwu sai ka bi shi ka ce suratul mu'minin in kai aiki da kuma abin da ake kira al-hikaya sai ka bar shi haka nan suratul mu'minun sai da manto kalima guda ce sai ka ce qara'tu suratul mu'minun ba ka ce suratul mu'minin an gane ko in ka ce qara'tu sai ka ce suratul mu'minun nazartu ila suratul mu'minun ba ka ce ila suratul mu'minin to bi ad dalili sai ka ce sur in qara'tu fi'lun wa fa'il tunda at-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun suratul mu'minuna sai ka hade shi gaba ɗaya sai ka ce mabni maf'ulun bihi mabniyun 'ala al-hikaya kuma waɗannan surorin guda uku ne akwai suratul mu'minun akwai suratul munafiqun akwai suratul kafirun marmakon a ce suratul mu'minin suratul munafiqin suratul kafirin sai malamai suka ce to me yasa aka su kaɗai aka keɓance da irin wannan sai waɗansu malamai suka ce kamar dama mutanen duniya gida uku za su kasuwa ko dai mutum ya zan mumini ko ya zan kahiri kahiran Allah ya ji sakkwatawa ko kuma ya zan munafiki cikin uku ɗin nan dole ne sai an samu guda to dan a bambanta yadda mutane kamar waɗannan surorin dan a bambanta su da sauran surori saboda hali ne mutane sai an kai musu wannan muna gane wannan kuma da an ce suratul mu'minun ba a ce wal mu'minati ba suratul munafiqun ba a ce wal munafiqati ba suratul kafirun ba a ce wal kafirati ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al inas wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'in ba ce innaki kunti min al khati'ati ba muna gane ko yawwa to da haka sai a gane to wato samma ana kiranta suratu qad aflaha tunda ta buɗe da qad aflaha an gane ko duk da yake kalima ta qad aflaha ba wai cikin tade ta tsubu ba amma saboda shi ta buɗi tunda akwai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha amma ba da shi an ka buɗe ba sannan ana kiranta suratul falah domin an ce qad aflaha almu'minun an gane ko yawwa sai malamai sun ce makkiya ta sabka a makka waƙila akwai wani ra'ayi an ce madaniya ta sabka a madina amma wa ifa an raunanar da wannan ra'ayin an gane ko adadin ayoyin ta suratul mu'minun tana da ayoyi 118 an gane ko wannan shine wato al'ad amma akwai wani adadi da an ka faɗa an kace tana da ayoyi 119 amma a ad na aljamhur tana da ayoyi 117 ad kuma na mutanen kufa tana da ayoyi 118 ina fata an fahimci kenan 118 wannan shine addu na kufa mun gane ko imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an a cikin jalalain yace nazalat ba'd al-anbiya'i ta sabka ne bayan suratul anbiya'i haka kawo cikin jalalain wa qila duk da yake an kace cikin jalalain wanga bangare na jalaluddin al-mahallina ina fata ara fahimta ta waƙila aka ce nazalat ba da suratul turi ta sabka ne bayan suratul tur an gane ke kenan ba an biya ba waƙila kuma a wata magana an ka ce ba da suratul mulki ta sabka bayan suratu al-mulk an gane ko to nan wani na iya cewa to kai kajiya waya wasu sun ci bayan kaza wasu sun ci bayan kaza ai suna bugar da hankalin ku ne ina fata ana fitata to duk wannan ba matsala bane akwai abin da ake kira kaifiyatul jam' aw at-tarjih an gane ko wal jam'u wajibun mata ma amkana jam'i wajibi ne inda shi na yiwa to duk abin da an ka faɗi waɗanda surorin sai a ce to al yana yiwa nazalat ba'dal anbiya'i mubasharatan an gane ko akwai alba'adiyya almubashira akwai alba'adiyya ghair almubashira idan waɗannan surorin sun gabace ka to nazalat ba'd al-anbiya mubasharatan wa nazalat ba'd tilka suwar al-mazkura ghair mubashir shikenan ka huta da wannan maganganu na waɗannan mutane a duba a cikin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama dan samun ƙarin bayanai da sauran littattafai na tafsiri adadin haruffan suratul mu'minun tana da harafi dubu hudu da ɗari uku da hamsin da hudu dubu hudu da ɗari uku da hamsin da hudu adadin kalimominta tana da kalima dubu ɗaya da hamsin da ɗaya muna sake maimaitawa banda haruffa kamar ila da fi a tartibul mushafi ita ce sura ta ashirin da uku kenan an ɗauko jerin surorin alkur'ani daga sama a tartibul nuzuli tartibin ta na sauka a cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo ta sura ta ɗari da biyar da sauka amma abdallah tayyar a cikin ayatul mutashabihat alfaz ya kawo ta sura ta 103 an gane ko abdallah tayyar a cikin ayatul mutashabihat alfaz yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai nasikh wanda ayar da ta shafe hukuncin wata aya wa mansukhin akwai da kuma an ka shafe ta duk da yake nan mun ce tana yawa bi ma'ana al'am ba wai wancan nasikh na mansukh da shafe hukunci ba a'a hadda al'am wal khas zai iya shigowa ciki da al-mutlaq wal muqayyad an gane ko yawwa to sannan kuma cikin maganganun da muka kawo nazalat ba'da suratul tur ta sauka bayan suratul tur ɗaya daga cikin maganganun da anka kawo an gane ko bayan suratul tur wa qabla surati tabara tabaraka allazi bi yadihi mulku ayatu ce suratul mulk ta sauka ne wato kafin suratul tabara kenan sai da ta sauka sannan suratul tabaraka allazi bi yadihi mulk ta sauka wannan shi ne takaitaccen bayani game da abin da ya shafi addirasa al'adadiyya al-mawdu'iyya to imam suyuti a cikin littafin ta nasu kuddurar sai ya ce a ƙulu ina cewa kenan farkon suratul mu'minun wajhu ittisaliha bi suratul hajji ta fuskar da ta samu dacewa da suratul hajji haduwar su kenan da dacewar su annahu cewa shi Allah lamma khatamaha da ya karkare sura suratul hajji kenan bi qawlihi waf'alul khaira ku aikata alkhairi la'allakum tuflihuna dan saboda ku rabauta wa kana zalika mujmalan kuma wannan bayani ne a dunkule fassalahu sai Allah ya fayyace shi fi fatihati hadhihi sura a farkon wannan sura fa zakara khisal alkhairi sai ya faɗi ɗabi'o'i na alkhairi allati man fa'alaha wanda duk ya aikata waɗannan abubuwan faqad aflaha to tabbas ya rabauta faqala sai ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ina fata an fahimta ya faɗi duk yadda za a yi dai a tsira walan ba zakara kuma kissoshin da sun ka zo na kafirai don a nuna maka cewa wanda duk ya bi hanyar su ba zai rabauta ba kina an bayyana maka yadda ake rabauta bil mantuqi wa bil mafhum walan ma zakara awwal al hajj lokacin da Allah ya faɗa farkon suratul hajj an gane ko qaulahu ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al ba'thi in kun kasance a cikin shakka game da tashin alkiyama fa inna khalaqnakum min turabin haqiqa mu muka halicce ku daga ƙasa ai fa inna khalaqna aslakum min turab shine abin nufi thumma min nutfa sannan daga digon mani yanzu kuma sai zamanto zurriya ta annabi adam banda hawwa'u kuma al-aya zadahu huna bayanan sai Allah ya ƙara fayyace bayani fi qaulihi inda Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين kaga wannan in ji imam suyuti ya ce al'ayat fa kullu jumlatin kowace jumla ujizat wadda an ka zo da ita a takaice hunaka a can cikin suratul hajji fil qasdi atnaba fiha hunaka kenan ujizat hunaka fil qasdi an ka takaitar da ita fil qasdi ma'ana kana iya cewa fi bi ma'ana ta'lil da gangan ba wai kan rashin sani da Allah ya haka ba an gane ko ko fil qasdi fi uslubil qasdi a cikin uslubi na takaitawa waqsid fi mashika waghdud min sautik to atnaba fiha huna sai Allah ya fayyace bayani atnaba ya tsawaita shine itnab tsawaitawa fayyacewa rarrabewa daki daki dalla dalla kwatta kwatta filla filla aw insha Allah amin amin to suran mu ta gaba ita ce suratul nur a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya ko ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya sun kace suratul nur madaniyya ma'ana ta sabka a Madina kenan dalilin sunanta kuma Allahu nurus samawati wal ard ko ba haka bane kuma akwai nurun ala nur ko ba haka bane to sannan kuma akwai sabani kan kasancewa ta suratul nur abin nan yasa an kace Allahu nurus samawati wal ard tunda Allah ba haske bane laysa kamithlihi shay huwa as-sami'ul alim kuma hijabuhu nur da kuma riwaya hijabuhu nar wasu sun ce munawwir ake nufi Allah shine ke haskakar da sammai da kasai ko kuma shi ya mallaki hasken sammai da kasai an gane ko da maganganu sannan kuma masalun nurihi kamishkatin fiha misbah sai an ka siffanta hasken Allah da fitila yake nan ko kaga ai ba sai suna suke cewa tashbihul maqlub maqlub amma waɗansu sun fassara abin da ake nufi da nur nan shine imani masalu nurihi misalin hasken imani da yabba mumini ka mishkatin kina sai zamanto babu tashbihul maqlub anan asali ko mun fahimta ba ala ayyati hal akwai maganganu dai daban-daban karkashin wannan aya adadin ayoyinta tana da ayoyi sittin da biyu an gane ko to sannan kuma ko kuma sittin da hudu to shi sittin da biyu shi ne wato adadi na almadani al'awwal wal akhir an gane ko ko al'awwal wal akhar da na gudan na daban mun gane ko sannan kuma adadi 64 shine na sauran baqiya na masu yin add kenan madani shi kadai ne ya saba anan adadin harufa tana da harafi 5596 adadin kalmomi kuma tana da kalma 1317 amma ba a sawa irin su fi da ila muna maimaita wannan a tartibinta na wato mushafi na jerin surorin alkur'ani an ka fara lissafi daga fatiha ita ce sura ta 24 sura ta 24 tartibun nuzuli kuma al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ita ce sura ta 104 kama abin nan abdullah tayyar kuma a cikin ayatul musabihatul alfaz ya kata ayata sura ta 102 da sauka kenan abdullah tayyar yake cewa cikin ayatul musabihat fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai nasikh ayar da ta shafe kuma waɗansu ayoyi mansukh akwai da an shafe muna maimaitawa galibin wannan a ɗauke shi a wajen ma'ana ta almutaqaddimin wanda take ta hausa ausa ya fi yana ta zama da am da khas da mutlaq da muqayyad da su shiga cikin nasikh wal mansukh da kuma nasikh in wal mansukh din wallahu a'lam nazalat ba'da suratul ahzab bi ashhurin ta sabka ne bayan suratul ahzab da yan watanni fi nisfil akhir في النصف الأخير كين كو في النصف الآخر آه ربنا قرشي الأخير كوكو الآخر تند بيوني سي أتي دين من سنة ستين من الهجرة شكرا تشد دقى هجرة أنغاني كو بعد غزوة بني المصطلق باين غزوة بني المصطلق التي وقعت فيها حادثة الإفك ودى حادثة الإفك تفارو أتكنتا باين تكيدا kenan wannan ya nuna cewa sai a tantance shekarar da wannan ayat ta sauka to amma a wajen adadin sura ta sabka ibnu ashur shi a cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo ita ce sura ta 100 da sabka sabanin yadda shi imamu suyuti ya kawo sura ta 104 abdullah tayyar kuma kawo sura ta 102 shi imamu ibnu ashur ya kawo ita ce sura ta 100 da sabka sannan kuma yace ya kawo ta sabka ne ba da idza jaa nasrullahi wal fath an gane ko kenan shi ba ya ce ba ta sabka ne ba'da al ahzab ba abinda shi imam eh ibn ashur ya kawo yace ta sabka ne ba da idza jaa rasulullahi wa qabla suratul hajj an gane ko kenan kafin suratul hajj in mun ɗauki ra'ayin waɗanda suke cewa suratul hajji madaniya ce tunda in har suratul nur madaniya ce kenan kuma ita ma sai ta zamanto suratul hajji madaniya an gane ko tunda gabanin ta an kace ta sabka ko in ta saka gabanin ta da za ta zo bayan ta ita ma sai zamanto madaniya kun gane ko to wannan shi ne a takaice dirasa الموضوعية والعددية باختصار sauran bayanai sai mutum kuma cikin littafin tafsiri na ulumul qur'an suratul nur a cikin littafin tanasukhud durar na imam suyuti yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha wato fuska ta dace watta bi surati qad aflaha da surata qad aflaha kinan qad aflaha almu'minun annahu lamma qala da Allah yace wallazina hum li furujihim hafizuna su mu'minne su ne suke kiyaye farjin su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko ba ka dan bane sai ga matansu ko abin da damar su tan mallaka na koyangu an gane ko in ka diba cikin adwaul bayan da kuma tafsirul qurtubi suka nuna cewa daga nan yake nuna nikahul mut'a haramun ne domin nikahul mut'a ba matar ka bace kuma ba to kaga kenan zinata za a yi kamar yadda wani doktor na tafsiri da karanta da mu tafsiri a jami'a ta kulliyatar da'awar islamiyya ta libya ana kiran shi bajiqni an ka tambaye shi hukuncin hukuncin mut'a yace al-mut'a huwa zina ainihu malami ne wanda yana da ilmi amma babu baki kamar in yana magana sai ka kwantar da hankali gasar nan ka ji abin da yake son ya ci doktor ne a cikin ilimin tafsiri والذين هم لفروجهم حافظون كيران سوموا من نسونا كي هاي فرجنسو ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه kenan cikin wannan sura suratul nur sai an ka faɗi shi ko hukuncin wanda bai kiyaye farjinsa ba min az-zaniyati waz-zani na mazinaciya mace da mazinaci namiji wa mattasala bi zalika da abinda yake da alaka da wannan kenan min sha'anil qazfi na sha'anin qazahi inji malam bahaushe kaga fa'un ɗaya ta ya mai da ha'un asalin al-qazfu shine ai jifa to sai jifan mutum da zina kenan jifa ce ma'anawiyya wa qissatul ifki da kuma qissa ta wato hadisatul ifk na waɗanda sun ka tuhumci matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina duk da ke in shi a sai su boye su ce ba ita bace a bayyane a boye kuma sai su rinka bayyanawa sai dai waɗansu daga cikin su su ba su taqiya suna bayyanawa an gane ko wal amru bi ghadd al basar kuma Allah ya umarni da a kau da gani an gane ko yawwa fala tutbi'u an-nazrata an-nazra cikin hadisi ko hadisi na Ali ibn Abi Talib an gane ko akwai wani malami a Najeriya ana kiran shi Imam Qalarawi da an ka ce fala tutbi'u an-nazrata an-nazra fa inda laka al-ula wa laysa laka ath-thaniya qala wai ce to yanzu shawarar da zan baka in ka kalle ta yace in ka kauda kanka ka sake koma yace to na biyu na yace amma da ka gane ta yace to sai ka kura idon ka sai ta sha kwana duk cikin gudana to yara ma haka ne don ya ba mutane dariya wa amara fiha bin nikahi sai Allah ya umarni da ayi aure an gane ko حفظا للفروج فيها أتكن تكنن حفظا للفروج دان أكيا يفرجي الأورا أنغاني كو تند ياتي وأنكحوا الأيام منكم وأمر من لم يقدر على النكاح سي الله أمرتي وند بيد إيكو أكن يا أوري بالاستعفاف يا كامي كنسا أنغاني كو وحفظ فرجه يكيا الأورسا ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا كما الله حنا a cilistar da koyangu bayi kina akan zina wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna an gane ko yace to kuma wal irtibat ahsan min hadha al irtibat yace shi bai ga wata huska ba ta dacewa wanda za ta kulla alaka tsakanin wani su waɗannan surorin guda biyu fiye da wacce da wannan wala tanasuq babu wani tansiki alaka dacewa abda'a mafi kyawu mafi kayatarwa mafi burgewa min hadha nasq daga wannan wato dacewar ina fata ana fahimta ta to wannan shi dai abinda wato imam asyuti ya kawo duk da yake na akwai wajen balaga azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mai atajalda a cikin balagatu taqdim wa ta'khir fil qur'an al karim a cikin suratul ma'ida sai ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma wajen sata sai fara da namiji a cikin suratul nur da yazo sai ce azzaniyatu wazzani sai fara da mazinaciya mace sannan yazo ga mazinaci to wannan yake nuna balaga ta alqur'ani domin sata wanda adda karhin yin sata katon kaddara mai ake tara katanga shi dauki bindiga ko shi abin da barawo kenan namiji ya yi karhi wannan bangaren sai an kawara da shi da an ka zo wajen zina saboda mace ita take ba da kofa ta fi kaso mai yawa wajen zina da yaddarta to sai an kace azzani yatu wazzani an gane ko to amma wajen azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankihu illa zana aw mushrikan nan biyar sa ba fara ba da mace sai aka ce mu zancen aure ne namiji shike neman aure ina fata ana fahimta zan kasan wani sai ya nemo abin nan sannan kuma ayi hattara da yan masu amfani da lugha don su kawo banna cikin shari'a sai suka ce wasariqu ismul fa'il ne ba a ce wa man saraka ba tunda ya ce saraka ya sata su daya to as-sariqu kuma wanda barawo ne yana yiwo da gobe sai suka ce a to kenan sata ta farko ba yanki mutu hannu sai in ta mai ta kaga sun yi amfani da gudan su kawo banna mun gane ko galibi malamai suke cewa mai yin banna Allah ba zai tona mishi asiri ba karo na farko galibi shi yasa sai Allah kawo isu suna saboda abin ya zan saji ya gare shi mun gane ko sannan kuma akwai ishtibaha na azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika in ka ce azzani mazinaci la yankihu baya aure illa zaniyatan sai mace mazinaci aw mushrika ko ko kafira ko ba karan bane wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik to amma kuma a duniya sai ka iske mutun mazinaci ne amma wata shi ba mazinaci ba ce ko kai iske mace ba mazinaci ba ce amma bijinta mazinaci ne to kenan zai za a yi da wannan ayar shi yasa waɗansu malamai suka ce na annikah bi ma'anar watsu shine taki azzani mazinaci la yankihu ba yadda za a iya take wata mace illa zane ta sai mazinaciya au mushrika ko ko mushrika an gane ko yan sa mutanen mu suka son su hada kasashen gwarawa yan musulmi su hada kasashen gwarawa da kasashen turawa na America da turawa na Europe can zina ba wani abu na ba legal ne an gane ko shari'a ta yarda da shi kenan sai su su yi taɓa nasu an gane ko yawwa to ala ayyati hal waɗansu malamai suka fassara an nikahu nan bi ma'ana az-ziwaj az-zani la yankihu illa az-zawaj az-zani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya aure sun ce nan galibi kenan sai mazinaci sai sun ce galibin da Qur'ani ya amfani da shi waɗansu malamai in ka diba cikin Adwaul Bayan Sheikh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يتشي النكاح أنا أوكا كلمة النكاح أوكيتا مشترك ma'ana mushtarakun ne bainal wata wa baina al-zawaj an gane ko kenan duka guda biyu mazinaci baya taki in ba mazinaciya ba kuma yana ɗaukan mazinaci galibi baya aure in ba mazinaciya ba sai zamanto dukkan ma'anodin guda biyu qur'ani ya ɗauke su ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da zamu iya kawo a gurguje wallahu ta'ala alam da kuma ce walladina hum li furujihim hafizuna suna kiyayewa bai ce hafiz suna kiyaye shi daga kaza ba saboda yadullu alal umum kowace irin kiyayewa suna kiyaye shi daga a ganin shi ba sa bayyana al'aura su tunda ba sai zina ba sai ce illa ala azwajin umar ka tsamanu sai fiz da waɗansu sura daga ciki ba sani kuma fahimta ba li'anna hasful maf'ul wa hasful muta'alliq ahyanan yufidu al'umum wa laysa da'iman mun gane ko yawwa to kuma ce li furujihim sai danganta farji zuwa gare su don ba a cewa ka kiyaye farjin wani kai na an ka dora maka kiyaye naka abinda muka faɗa zaman to dai makkiya kinan ma'ana ta sabka a makka an gane ko sannan kuma kalima ta furqan ta zo cikin ta tabaraka tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wanda ɗaya daga cikin sunayen al-qur'ani al-furqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil kuma ana kiran shi at-tanzil bi annahu munazzalun min rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin ana kiran shi adh-dhikr dhalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikr al-hakim ana kiran shi al-kitab dhalika al-kitabu la rayba fihi ana kiran shi al-qur'an an gane ko wal qur'an al-hakim qur'an li annahu wato qari'un ko kuma maqru'un ne domin qari'un ay jami'un jami'un lil hurufi wal kalimati wal ahkami wa akhbar al-awwalin wal akhirin an gane ko kenan sai mun tunan qari jami' maqru'u kuma li annahu yuqra ko jama'a Allah fihi ulum al-awwalin wal akhirin ko al-ahkam al-kitab li annahu maktubun fi lawh al-mahfuz wa maktubun fi as-sutur an gane ko sannan kuma ko alkitab li anna ma fihi min al-ahkam allati awjabaha Allahu ala ibadihi kutiba alaykum التنزيل لأنه منزل الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل an gane ko الذكر لأن فيه الذكر أو لأنه يذكر به إيه. الحق لأنه حق ثابت لا يتغير على أي حال إلى غير ذلك من الأسماء وفيه الصفات الكثيرة إن دي الله يسا بنا مناتكم ما سورة يواتكم تفسيري أنزوشكم سورة يونس ذا أسامون قارن بياني كم ونن بإذن الله تعالى على أي حال آمين عدد آيوين تتند آيوي saba'in da bakwai duk a adadikin sun yi ittifaki akan wannan ba mu ga sabani bane na malamai wallahu a'lam a iya binciken mu adadin harufa kuma tana da harufa dubu uku ne da ɗari bakwai da tamanin da shida ita suratu al-furqan sannan adadin kalmominta tana da kalmomi ɗari takwas da tas'in da shida banda harufa irin su fi da ila ba a sa su ciki ba tartibul mushaf tartibinta a jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 25 an-nuzuli tartibinta na sauka a cikin al'itqan fi ulumil Qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na Abdullah Tayyar ita ce sura ta 42 dukkan sun ce ta 42 ce Abdullah Tayyar yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai nasikh akwai mansukh to gaskiya galibi sai mu dauke shi irin ma'ana ta almutaqaddimin kenan tana a samu al'amu wal khas fiha a samu almutlaq wal muqayyad domin in nasikh wal mansukh ne sai an samu ahkam ina hukumce hukumcen da sun ka zo cikin ta wanda a ce ko an shafe su ko ko sun shafe sannan kuma ce nazalat ba'da yasin kinan abinda malamai suka ce ta sabka bayan yasin wa qabla suratu fatir kafin kuma suratu fatir kinan ta riga suratu fatir sabka yasin kuma ta riga ta sauka to wannan shi ne ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar game da suratu al-furqan idan muka dawo cikin littafin tanasuqud durar imamu suyuti yace zahara li ya bayyana gare ni bi fadlillahi da falala Allah i'tirafi kenan da falal Allah ba da ma fakkartu fi hadhihi bayan nayi tuntuni inji malaman zauri nayi tunani anna nisbata hadhihi sura kenan alaka wannan sura li suratul nur da da suratul nur ka nisbati suratul an'am ila al-ma'ida kamar alaka an'ami ne da ma'ida an gane ko tunda sai suratul ma'ida ta kare sannan an'ami ta zo ko min haythu anna an-nur qad khutimat bi qawlihi saboda ita suratul nur an kakare ta da lillahi ma fi samawati wal ardu kenan kama khutimatul ma'ida lillahi mulku samawati wa ma fihinna can ma'ida mulku ne nan kuma fi samawati yace to wa kanat jumlatul nur akhsar min al ma'ida yace sai dai jumlar ta zo cikin suratul nur ta fi zama gajeruwa ta kaitatta daga ta suratul ma'ida thumma fussilat hadhihi al jumla sai anka fayyace ta fi suratul furqan a cikin suratul furqan faftatahat sai ta bude bi qawlihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira allazi lahu mulku as-samawati wal ard ila qawlihi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ina fata an fahimta kenan dai da an ka ce mulkin abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne to suratul furqan galibi ko ta yi bayanin kudurar ubangiji ce ina fata ana fahimta ta da kuma raddi ga kafirin da suke shakka kudura ta Allah wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun kaga suna shakka ne har aka zancen mu kuma su kiyama kuma aka ci gaba da zancen irin ta'addancin da suka yi wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana law unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ata'u tuwan kabira an ka kawo kuma misalin kafirai irin su waɗanda sun kai irin wannan banna وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا كما اكا تيغبا da bayani sai aka dawo kuma zuwa ga kudrar Allah alam tara ila rabbika kayfa madda dhill walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila wa huwa alladhi wa huwa alladhi wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha 'adbun furatun tabaraka alladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura duk yana nuna kudrata ubangiji mun gane ko yawwa yace to wakana qawluhu kama ila qawli wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira kama ftatahat al-an'am kama yadda suratul an'am ta bude bi misli zalika da irin wannan wa kana qawluhu aqidihi sai zumanto irin tamkar fadar Allah ne bayanta wattakhadhu min dunihi alihatan ila akhirih har zuwa karshe nadhiru qawlihi thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna kenan da an ka nuna cikin an'am cikin ma'ida mulkin samai da kasai na Allah ne an ka fara bayanin kudura Allah kuma sai aka kawo zancen kafirai sun bijiri to haka ma nan cikin suratul um, nur sai an ka nuna abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne sai an ka nuna allazi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan sannan sai aka kawo kuma zancen kafirai sun bijiri wattakhadhu min dunihi alihatan nan da yake son ya kawo maka aujuhul al mushabaha yace thumma zakara sannan sai Allah ya ambata fi khilali hadhihi sura a cikin wannan sura tsakiyar tsakiyar ta kenan jumlatan min al makhluqati wato halittu da masu yawa shine jumla kenan tarsashi kamar dirrilli gashi nan ma ya kawo shi kamar jayewar inwa wal laili da kuma halittar dare da kuma hukuncin dare wan naumi da bacci wan nahari da yini wal riyahi da iska wal ma'i da ruwa wal an'am da dabbobi wal anasi da mutane wa marajil bahraini da cakuɗa ko haɗa teku guda biyu wal insani da halittar ɗan adam wan nasab da wato dangantaka da Allah sun yi dangantaka was sihir da dangantaka ta sarkukantaka ko ba ka nan bane wa khalqus samawati wal ardi fi sittati ayyamin da halittar sammai da kasai cikin kwana shidda wal istiwa'i ala al arshi da kuma daidaita akan al arshi wal burujus sama'i da kuma benayen da suke sama ko manyan manyan duwatsu an gane ko wasiraj da kuma fitila mai haske ita ce rana wal qamar da wata ila ghairi dalika wato kuma bayan wannan mimma huwa tafsilun li jumlati lillahi ma fis samawati wal ard dukkan shi tafsiri ne ga abin da Allah ya halitta kama fassala akhir al ma'ida fil an'am kama Allah yadda Allah ya fassala abin da zo karshen ma'ida fil an'am a cikin suratul an'am bi mithli zalika da ilin wannan wa kana al bastu fil an'am to amma yalwatawa ya kasance a cikin al'am aksara ya fi yawa lituri ha saboda tsawonta kenan yadda an ka bayyana kudura Allah cikin an'am ya fi yadda an ka bayyana kudura Allah a cikin suratul furqan dalili kuwa saboda a suratul an'am ta fi suratul furqan yawa thumma ashara sannan Allah ya nuni fi hadhihi sura a cikin wannan sura an gane ko kenan suratul furqan ila alqurunil mukaththiba zuwa ga karnoni daban-daban da suka karyata wa ihlakihim to ihlakim ya kamata sa wa ihlakihim ina ganin kuskure da an kai da da halakar da su da akai ashara fil an'ami ila zalika kuma cikin an'am ma Allah ya bayanin wannan thumma afsaha an hadhihi al ishara sannan Allah ya bayyana qarar shine afsaha fi surati allati taliha a cikin surar da ta zo bayan ta wa hiya shu'ara ita shi shu'ara'i bil bast tab da yalwatawa cikakka fayyataccen bayani والتفصيل البالغ da rarrabewa wanda yake ya kai matuka kama awdaha tilka al-ishara kamar yadda Allah ya bayyana wannan nuni allati fil an'am a cikin suratul an'am wa fassalaha kuma sai Allah ya rarrabe ta fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf allati taliha wanda za ta zo bayan ta tunda a cikin an'am ya ce alam yaro kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum to waɗannan qurunukin sai an ka fassala su a cikin suratul a'raf sannan kuma alƙaryu da an ka kawo bayanin su a cikin suratul suratul furqan a takaice an ka kawo su ba a fayyace yadda an kai ba wa kullum darabna lahu al-amsal wa kullum tabbarna tatbira wa laqad ataw al-qaryati allati umtirat matar sawi duk dai a takaice an ka kisoshin su sai aka ce can cikin suratu al-shu'ara sai aka fayyace malam ya ce fakanat hatani suratani sai waɗannan surori guda biyu sun ka zamanto kina al-furqan wa shu'ara fil masani a cikin almasani an gane ko surar da buskai ayoyi ɗari ba nazira tainika kenan tamkar waɗancan ne guda biyu tainika sura tainika waɗancan guda biyu al'an'ami wal araf kenan kamar al'an'ami wal araf fit tiwali a cikin masu tsawo su shu'ara da furqan suna cikin almasani to irin alakar da akwai tsakanin su to ita ta zo tsakanin kuma an'am da araf su suna cikin tiwal wattisaluhuma bi akhirin nur kuma da haɗuwar su da akhirin nur ta nan kuma naziru tisali tilka bi akhiril ma'ida sai zama to kuma tamkar yadda ma'ida ta hadu da an'ami haka ne kamar nur ita ma ta hadu da furqan ta fuska kowace ta zo ta fayyace bayanin da ya gabata a cikin waccan a karshe karshen ta almustamilati ala fasl alqada wadda ta kumshi fasl alqada yin hukunci da rarrabewa tsakankanin bayi yace kai ثم ظهر لي يا بين غرين لطيفة أخرى وتحكمة دبن وهي أنه شيني توا إذا وقعت سورة مكية إن دي سورة مكية تزو بعد سورة مدنية باين سورة ودت كتاسو كم أمدينة افتتح أولها بالثناء على الله sai a buɗe ta farkon da yabo ga Allah kal an'ami ba'adal ma'ida sai an ka kawo an'ami ba'adal ma'ida kaga ma'ida madaniya ce an'ami makkiya ce sai ta buɗe da alhamdulillahi wal isra'i ba'adan nahli ita ko isra'i an gane ko bayan nahli isra an gane ko makkiya ce ina fata ana fahimta ta to na san da yau wani sabani akwai shi yasa ya kawo wannan tunda ya ce suratul makkiya ba'da madaniya ba'da nahli bayan suratul nahli to nahal kuma ita ma dai makkiya ce shine zance man da ankarin jayis ba sani ko mun fahimta ba to watakila ko shina neman abin ne isra ba'da nahl isra tabu ilu subhana alladhi asra bi abdihi shi ma yabo ne ga Allah tunda tsarkake Allah ne wa hadhihi ba'da nur wannan kuma ita ko ta zo bayan nur ita ta ko suratul furqan kenan furqan nur madaniya ce furqan makkiya ce sai ta bude da tabarakallazi bi yadihi mulku nan ma yabo ne ga Allah an gane ko tunda suna nuna albarkatun Allah subhanahu wataala wato masu yawa ne waɗanda ba su da iyaka Allah ya san iyakar su wa saba ba'd al ahzabi ita ko saba ita zo ba'd al ahzabi ahzabi madaniya ce wanda shi babu shakka saba ikun makkiya ce ta bude da alhamdulillah wal hadid ba'da al waqi'a ita ma hadid ta zo bayan waqi'a hadid waqi'a makkiya ce hadid kuma akwai sabani amma an firin jayar da cewa madaniya ce amma ta buɗe da sabbaha lillahi an gane ko to fa kaga ta buɗe da sabbaha lillahi shi ma tsarkake Allah ne yabo ne ga Allah wa tabaraka ba'da tahrimi haka tabaraka ba'da tahrimi an gane ko kenan tabara eh tabara makkiya ce tahrimi kuma madaniya ce to da haka tahrim ta gabata madaniya ce sai tabara ta zo bayan ta makkiya ce ita ma ta fara da tabarakal ladhi bi yadihi mulku yace lima fi dalika min al ishara yace wannan yana nuni ila nau'il istiqlal zuwa ga nau'i na wato istiqlal kamar ma'ane kowanne yana zaman madadin kansa rarrabuwa kenan wa ila lintiqal min nau'in ila nau'in kuma wannan yana nuna cewa an tashi daga wani nau'i na zance zuwa ga wani nau'i na zance ban san ko mun fahimta ba illa dai nan inda dai kawai ga akwai dan abin nan inda yace wal isra ba'da nahli tunda waɗannan guda biyu duka malamai suna duka su makkiya babu wani zance mafi inganci dai ko da akwai sabani bai da karfi an gane ko yawwa wallahu ta'ala alam kinan nan tana yiwa sha'afa ne malam yayi to sura ta gaba da za mu je a kanta da yarda Allah ita ce suratu shu'ara'i jam'i na sha'ir mawaƙi kenan mai waƙe eh ba mai waƙa ba suratul shu'ara an gane ko makkiya an gane ko yawwa ta sauka a makka sannan ana kiranta aljami'a an gane ko imam malik yana kiranta aljami'a wadda ta haɗo an ka ce li'annaha jama'at samaniya حلقات قصص للأنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم domin ta tattaro samaniya halakatin kana iya cewa sarka takwas amma dai ana nufin wato ma'ana kissa guda takwas jerakkun kissoshi guda takwas na annabawan Allah an gida ta jami'a ba wagga jami'a ba da aka karatu a cikinta an gane ko tawo suratul shu'ara tana daga cikin surori da ake kira an kira ta suratul shu'ara saboda kalmatu shu'ara ta zo cikin ta wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun sannan kuma ana kiran tana daga cikin surori da ake kira at-tawasin da tsasin da tsasin mim sai a hada su domin ita namli tsasin ce shu'ara da kuma qasas tsasin mim akwai mim kenan namli ba ta da mim amma don sai a hada su sai a ce at-tawasin jam'i ne da tsasin malam abdullahi kuma ana kiranta alu tsasin alu tasin surori masu tasin ma'abuta tasin ba sani ko an fahimta ba yawwa to don haka sai mutum ya yi hattara to suratul shu'ara'i adadin ayoyinta ayoyi ne ɗari biyu da ashirin da bakwai ina fata an fahimta su ne wato ayoyi ɗari biyu da ashirin da bakwai ban ga saɓani ba na malamai akan adadin ayoyinta mun gane ko kuma ita ce sura ta biyu wajen yawan ayoyi a cikin alkur'ani dan da yawan mutane sa suka sana san tsammanin ali imran ita ce ta biyu wajen yawan ayoyi a'a in ka cire bakara to shu'ara ita adda aya 227 ali imran ko 200 da gare ta kinan ko bata kai ta ba eh eh, abin da akwai arafu gabanta mai 206 ko yawwa to adadin haruffan suratul shu'ara sun kace harafi 5500 da 597 5597 sannan ko da goma ya tara da bakwai ko alarma eh bada ce goma ya tara da bakwai adadin kalmominta tana da kalma 1332 1332 tartibin ta na tsarin mushafin alqur'ani ita ce sura ta 26 tartibin ta kuma na sauka a tartibin nuzuli da al-itqanin da Abdullah Tayyar ita ce sun kawo ta sura ta 40 wato da bakwai Abdullah Tayyar yace fiha nasikhun wa mansukh akwai nasikh akwai mansukh cikin ta to kaga irin wannan dole mu dauke shi bi ma'anar am kina akwai am wal khas akwai mutlaq wal muqayyad ba dole ba sai irin wancan nasikhul wal mansukh na ahkam dan in haka ne suratul shu'ara ba wasu hukumce hukumce a cikin ta ba nazalat ba'da al waqi'a ta sabka bayan suratul waqi'a wa qabla suratul namli kuma ta sabka kafin suratul namli ina fata an fahimce ni kaga ma a tartibin qur'ani sai zaman to suratul naml kuma tana gaban ta eh afwan suratul naml za ta zo bayan ta afwan da tartibin nuzuli da tartibin mushafi duka sun samu dacewa mun gane ko to wannan shi dai abin da zamu iya faɗa game da suratul shu'ara wato a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar suratul shu'ara'i imamu suyuti a cikin tanasuqud durar yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha fuska haduwar ta bi suratul furqan da suratul furqan annahu ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki lamma ashara fiha da Allah ya nuni ila qisasin zuwa ga wasu kissoshi mujmala da sun ka zo a dunkule fi qaulihi a cikin fadar Allah walaqad ataina Musa alkitaba haqiqa mun ba annabi Musa littafi waja'alna ma'ahu sai muka sanya tare da shi akahu dan uwansa Haruna Haruna wannan shi da suke kira badali kenan domin ya kamata a ce haruna akahu domin haruna din shine a alam to kuma sai aka ce akahu haruna dan uwan shi haruna nan sai sun kace to yanzu badali da doka shi ina fata an fahimce ni amma da an ce haruna akahu akahu sai koma sifa waziran sai zamanto waziri kaga ashe waziri ba Hausa ta ba larabci da asalinta sun kace daga alwizuru na mai daukan nauyi saboda in nauyi maka yawa dole ka samu waziri wanda zai kwasa sauran kaya to Allah dai shi gyara don in ya dokan ma duniya ba sani ba lahira ko kaza kwashewa fa qul nadhhaba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina allati sai mun ka ce ku je zuwa ga mutanen da sun ka karyatar da ayoyin mu fa dammarnahum tadmira sai mun ka halaka su halakawa an gane ko to alladhina kadzabu bi ayatina fa qul nadhhaba ila alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina an shahi wa arabu fa dhahaba ilaihim fa wa'adhu wato fa wa'adhuhum fa kadzabu fa dammarnahum tadmira wa qauma nuhin Allah ce kuma da mutanen annabi nuhu an gane ko lamma kazzabu rusula kina arsalna ila qaumi nuhin dan su ba annabi musa an ka turo musu ba kuma shi ruwa an tuna shi zuwa ga mutanen shi wa qauma nuhin kenan wa ahlakna qauma nuhin lamma kazzabu rusula mun kare mun halaka da su lokacin da sun ka karyatar da ar-rusula annabawa ana nufin annabi nuhu domin duk wanda ya karyata annabi guda ya kabartar da annabawa gaba daya shi yasa ma Allah yake cewa cikin suratul a'raf الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين sun kare ta manzanni ai ba manzanni su wanzo gudana saboda duk sun zo da tauhidi wanda ya karanta annabi guda duka ya karanta su ko kuma annabi adamu ya gabaci annabi nuhu shi ma manzo ne zance mafi inganci tun da babu wata shari'a da ya amfani da ita gabanin shi kenan dole sai an dauke shi nabiyun ne mukallam kamar da cikin hadisi kuma rasulun ne an gane ko to sai a hada annabi adamu sun tun da in annabi adamu ya gabata ga annabi nuhu sun zan biyu to jam'i kuma a wajen wasu malaman usul fiqh yana farawa ne da nawa da biyu kenan sun karyatar da manzanni ko kuma a sun karyata dukkan manzanni don asalin annabtar tauhidi ce duk wanda ya karyata annabi guda ya karyata sauran annabawa duk wanda ya karyata littafi guda ya karyata sauran littafai المهم لما كذبوا الرسل اغرقناهم الله ce mun nutsar da su cikin ruwa waja'alnahum lin-nasi aya mun kam sanya sun kaza mun to ga mutane aya wa atadna Allah ce mun yi tattale lil zalimi ga azzalumai azaban azaba aliman mai radadi Allah kai mun tsari wa adan kuma da adawa kenan ahlakna adan wa samuda kenan wa ahlakna samuda wa ashabar rasi wa ahlakna ashabar rasi wa qurunan ay wa ahlakna qurunan bayna zalika kathira yace to sharaha hadhihi qisas sai Allah yayi sharhin waɗannan kissoshi wa fassalaha Allah ya rarrabe su ablaga tafsilin mafi kai matukar rarrabewa fi shu'ara'i a cikin shu'ara'i allati taliha da ta zo bayan bayanta an gane ko kenan ta zo bayan furqan walidhalika dan haka ne ruttibat sai aka jeranta ta ala tartibi dhikriha fil ayati al mazkura kamar yadda an ka jero su a cikin ayoyin da sun ka gabata fa bada bi qissati Musa sai an ka fara da qissar Musa dama da shi an ka fara wala kad atina Musa alkitaba an gane ko walau ruttibat alal waqi'i saurara ka yace da an bita akan zamani shine waƙa yadda zamanin su ya kasance ba irin waƙe ba a ce a'a asalin waƙa yana nufin abin da ya afku an gane kusa ana amfani shi abin da ya afku to alal waƙe da an hankalta ma zamani la ukhirat da za a jinkirta ta ce kama fil a'raf kamar yadda an jinkirta cikin a'raf tunda annabi Musa bayan su yanzu thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i ko ba ka nan bari ila fir'auna mala'ihi bi ayatina fa zalamu biha yace to fanzur yace kai kallo ila hadha sir zuwa ga wannan sirri latifi wanda yake boyayye alladhi min Allah manna Allah wanda Allah yayi ni'ima bi ilhamihi an gane ko Allah yayi ni'ima kenan manna Allah bihi alayya ko ko manna Allah alayya bi ilhamihi Allah yayi min ni'ima da ilhamin da min amma bai kawo alayyan ba dan mu gane da ni kawo shi walamma kana ko da to lokacin da ya kasance fil ayatil mazkura cikin ayoyin da sun ka gabata qauluhu da Allah ya ce qurunan bayna zalika kathira da alƙaryoyi tsakankanin waɗannan masu yawa yace za da sai Allah ƙara fi shu'ara a cikin shu'ara tafsilan li zalika rarrabewa a cikin wannan qissatu qaumi ibrahim qissan mutanen annabi ibrahim wa qaumi lut da annabi lut wa qaumi shu'aib da mutanen shu'aib saboda bayna zalika yace eh an ka ƙara bayna zalika din an ƙara fayyace shi ولما ختم الفرقان لوكتين ده الله كركر بيان يزو قرشن سورة الفرقان بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما كما كان بني عباد الرحمن ده yake zancen su idan jahilai sun ka fuskanto suna son ai fitina sun ce salaman a cikin kasu sai ce salamun alaikum la nabtaghil jahilina wa idza marru bil lagwi marru kirama in sun ka shude inda ake sabon Allah ake yasassan magana ko ake yin domin allahu ma la fa'idata fihi min al kalam sun ka ce a ma la fa'idata fihi min al qawli wal kalam in sun ka zo kasi inda aka sabo sai su shuɗe shuɗewa wadda take ta abin nan ta mutane masu mutunci su kawo da kai yace to khatama hadhihi sura bi dhikri shu'ara'i sai Allah karkare ita ko surar shu'ara'i bi khilafi zalika da sabanin wannan an gane ko ba akwai waɗanda in sun ka in sun ka iske ana magana da ba ta da kyau sai su wuce to kishiyarsu su ne waɗanda suke yin wannan mummunan magana to wastasna minhum man salaka sabila ulaika sai Allah ya cire ya togace daga cikinsu man salaka sabila ula'ika wanda bi hanyar waɗancan ibadur rahman kenan wa bayyana ma yumdahu min ash-sha'ir kuma Allah ya bayyana abinda ake yabo na waƙe wa yadkhulu fihi qawluhu salaman salaman kenan magana mai kyau ko abinda ake samun tsira da shi wa ma yudhammu minhu da abinda ake zargi wa yadkhulu fil lagwi shi na shiga cikin allahu shine magana da ba ta da amfani kenan dai su mutane na gari waɗannan mutane da Allah ya bayani mar'u idza marru bil lagwi marru kila wato ai su sha'ara'u cikin lagauna suka suka rayuwa sai an ka kishe su kenan can a cikin karshen suratul shu'ara mun gane ko shi da abinda imamu suyuti yake son ya ce wallahu ta'ala a'lam na'am to wannan abin nan ina ganin yanzu za mu ɗauki sura guda mu ƙara ta ƙarshe sai mu dakata suratun namli sura mai bayanin tururuwa hatta idza atau ala wadin namli sai an yi hattara yan ramziya sai su ce a'a ba magana na tururuwa ta yi ba ai tururuwa ba ta magana shi yasa za ka iske waɗansu udaba sai su ce a'a ko wasu mulhidin waɗanda turawa suke ɗaukar nauyin sai su ce a'a wai cikin qur'ani akwai tatsuniya wai qalat namlatun wai tururuwa ta yi magana wai su musayar tururuwa tana magana an gane ko cikin wanga zamani muna 21 shekul za a ce wai tururuwa ta yi magana 21 shekul za a gane 21 shekul da ka haɗu da mala'ikin mutuwa an gane ko to da haka ai hattara da yan ramziya da yan falsafa da yan batiniya da yan hakika waɗanda duk suke kore ma'anonin alkur'ani su ce ba hakikanin su ake nufi ba karshe ana son a taina zuwa ga kafirci kamar mazhaba ta alhadasa alhadasa ake kiranta wata mazhaba ta wadda ba ta yarda tafsirin qur'ani ba ko ka'ida kawai ko haifar sala'in wadda ta yi mai eh to kaga wannan da Allah da ya sawaka ku diba cikin mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib za ku ga mazhabobi daban-daban ala ayyati hal da kuma littattafai da aka rubuta kan manahijul mufassirin za ku gane su wa tusamma ana kiranta suratu hudhud suratu hudhud saboda an ambaci hudhud ko ba kana bane an gane ko eh abin nan faqala mariya la ara hudhuda sannan ana kiranta suratul namla ko ba kana bane tunda an ce qalat namlatun to kenan suratul naml makkiya ce sannan kuma kalima ta hudhud bata zo cikin qur'ani ba in ba cikin ta ba sannan ana kiranta suratul sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim tunda innahu min sulaiman ya zo ko ba ka dan bane almuhim adadin ayoyinta tana da ayoyi 93 ko 94 ko 95 an yi sabani wajen adadin ayoyin dama mun ce muskila kawai inda wani duka wakafi wani bai dauke shi wakafi sai dauke shi aya sai yasa ake samun sabani adadin haruffanta tana da haruffa 4679 4679 su haruffan suratul naml kenan adadin kalmominta tana da kalma 1165 1165 tartibul mushafi a tartibin ta da jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 27 sannan tartibun nuzuli tartibin ta na sauka al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kawo da kuma abdullah tayyar cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta 48 da sauka abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da an shahe su wa laysa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayar da ta shafe hukuncin wata wannan duk yana bukatar sai an yi tahqiqin irin waɗannan abubuwa nazalat ba'da suratul shu'ara sun kace ta sauka bayan suratul shu'ara kenan kaga kenan dan an jiranta cikin qur'ani nan an hankalta ma tartibi biyu الترتيب النزولي والترتيب المصحفي سنزول آية وقبل القصص سنن تاسبكا كافين سورة القصص إنا فاتا أنا فهمتها تا يوا تاسبكا كافين سورة واتو القصص وده كما سورة القصص إيتا تنتظر كما باينتا نما تنتظر منتو الترتيب النزولي ده الترتيب المصحفي سن هادي to wannan shi ne abin da aka kawo game da suratul annaml a cikin ad-dirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya bi ikhtisar imamu suyuti cikin tanasuqud durar yace aqulu ina cewa wajhu ittisaliha bima qablaha wato dalilin ko munasaba ta dacewar haduwarta da abin da ya gabace ta annaha kattatimmati laha tana matsayin kamar ciko an gane ko fi dhikr baqiyatil qurun na ambaton sauran karnoni fazada subhanahu fiha dhikr sulaiman kaga Allah ya kara zancen sulaiman wanda bai zo ba can abin nan a cikin suratul furqan tunda ya ce qurunan bayna zalika kasira kiran bayna zalika nan tana nan tana ta aiki wa Dawud da kuma kissar Dawud wa busita fiha qissatu Lut an qara yalwata qissa annabi Lut absata mimma hi fi shu'ara fiye da abinda an kawo cikin suratul shu'ara kiran sai zaman to tafsili ya ƙara karuwa wa qad rawaina an ibn Abbas yace mun ruwaito daga ibn Abbas Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجابر بن زيد رواية منكور جابر بن زيد في ترتيب السور الترتيب جير سوري أن الشعراء جوا سورة الشعراء أنزلت إتأك سوكر ثم طه سنا أنك سوكر طه ثم القصص سنا أنك سوكر سورة القصص ولذلك سبو هكني كان ترتيبها ترتيب في المصحف أتين القرآن هكذا يزون kenan an hankalta mu tartibun nuzuli ma at-tartibul mushafi amma ba dole bane saboda wani lokacin ana sabawa saboda don su dalilai wa aidan kuma faqad waqa fiha ya zo a cikin ta wa id qala musa liqaumihim kuthu li ahlihim kuthu inni anastu nara an gane ko to ba wa id qala musa liqaumihi bane ko li ahlihi id qala musa li ahlihi wannan wawon da yana ganin wajen bugawa son abin nan ko ba haka ba kiran kuskuren tsiba'a ne iz qala musa li ahlihi inni anastu naran ko ba kadan bane li ahlihi kusu inni anastu naran na'am wa dhalika tafsilu li qawlihi fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al mursalin kaga annabi musa ce fa wahaba li rabbi hukman Allah ya bani hukunci to kakana Allah ya bashi hukuncin to sai an ka fassala shi a cikin wato suratu abin nan annamli إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون تشكين قصصي أكوي أقبل ولا تخف لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أتكن سورة النمل باب أقبل أن قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه ما لم هر القرآن سنك دتشن قرآن إلى فرعون وملئه وملوئه إلى فرعون وقومه غدانا وانغا داي دي دو سورة النمل da ka rike ka'ida ka rike ta an gane ko fi tisa amin fi tisa ayati la fir'auna qawmi innahum kanu qauman fasiqina to kaga nan an yi fassala fa wahaba li rabbi hukman yadda Allah ya bashi hukumcin mun gane ko waja'alani minal mursalin kuma Allah ya sanya ni daga cikin mi daga cikin manzanni to dan ya kamata mu dakanta abinda mun ka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh